بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في الكبيرة تردم أليس كذلك وهو كذلك كذلك babin da ya zo na bayanin mace bayan ta gama jinin al'ada ta girma sai kuma ta ga jini to menene wannan ina matsayin wannan jinin in tana cikin lokacin yin haila ne to shine sai a shiga zantuttuka to yanzu ta girma ta daina haila shi kuma ta ga jini jinin menene قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ليث عن عطاء في الكبيرة تردم فتوادق سيدنا عطاء إتي متتاجر مدتيج وكما تجني قال لا نراه حيضا إتي موبا ما غننتي وانا هيلاني jinin istihaba ne an fahimta to wannan fatawa kenan da ata a yayi za a iya samun mishi madogara a cikin nasi za a samu ehe mhm mhm me ka'ida cikin haila ma tukunna ka'ida da manzon Allah ya shimfida duk mace in ba wannan ta dauka ba tana cikin wahala ke manzon Allah ya kasa shi gida uku macin da take da ilimin bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaba ta sani tana bambanta da ta gani ta san wannan haila ne wannan ba haila ba ne manzon Allah mai ce mata ta yi aiki da iliminta da ta sani in ta gana haila ne ta ce haila wannan ba na haila ba ne ce ba na haila manzon tana da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan idan addinin ta yayi ai kenan ko na biyu mace da ta saba yin haila kowane wata tana yi adadin kwanaki kaza an fahimta ita ce almu'tadatu wacce take ta saba yin hailan ta san kowane wata tana yin kwana kaza ko kwana kaza ko kwana kaza ba haka bane ba she manzo Allah ya ce ta yi me wannan ba mu'tadatu aka ce ta zauna kwanaki sai tunda ta saba yin hailan ta san kwanan da adadin kwanakinsa sai ta yi kwanakin da take yi in ya kai ya cika to shi ke nan abin da ya zo daga baya ba haila ba ne an fahimta to saura kuma almurtaba wanda ba ta da ilimin da za ta bambanta tsakanin jinin haila da jinin nifasi da jinin istihaba kuma ba ta saba yi ba balle ta ce tana da al'ada yanzu ta fara kuma sai ya zo mata da rikici da rigima to da me za ta yi aiki ba ta da ilimin balle ta bambanta ba ta saba ba balle ta dauki al'adar da ta yi aiki shi ne sai manzon Allah ya ce mata Allah madaukakin sarki ya sani ya shaida za ki yi haila cikin ilimin Allah kwana shida ko kwana bakwai duk wata sai ki zauna kwana shida ko kwana bakwai da sun wuce ki yi wanka ke ci gaba da ibada an fahimta nassi kenan to wannan maganar da aka yayi ina za a samu masa mashiga a cikin waɗannan maganganu guda uku eh wacce ce rudu ka shiga ka ma fita kan hanya eh ta aiki ba ta sani ba ta dai girma ne ga abu fili ya zo wacce take yi adadin da ta sani da lokacin ya kai sai aka ce ta yi mai to wannan ta yi adadin har ya gama har ta daina yi wani abin da ya zo daga baya kuma shi ne ce ba za a ce haila ba wacce take cikin yin hailar in ta yi adadin kwanakin da take yi aka ce sai ta ci gaba da ibadanta to wacce ta daina yin hailan ma shekaru akwai wacce aka ce shekara talatin ta daina haila sai kuma jini ya zo mata sai a ce menene ba shi da alaka da haila an fahimta to wannan fatawan a fa'a kenan قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال, قال أخبرنيه ابن جريج عن عطاء في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة يتي أنكر بودك سيدنا عطاء ما تشي تدين حيلا شكرة ثلاثين ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة سأنكم سيتجني sai ce ai wannan mustahaza ce ba jinin haila ba ne wannan duk fatawowi ne na abin nan na manyan malamai ko? fatawowin manyan malamai za su yi daidai da maganar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam eh? قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج an ata'in fil kabirati taraddama mace ta girma kuma sai ta ga jini qala hiya bi manzilati al mustahadati taf'alu kama taf'alu al mustahada wannan ba jinin haila bane jini ne na istihada sai ta ci gaba da ibadanta in ta daina haila magana ake na cewa ta daina haila shi ne girman talauci na sa haila ta ɗauke ne ba nan kan ce wannan maganar ba labarai ne suke bayarwa tana gida Najeriya sai jinin ya ɗauke. To, ba ɗaukewa ya ba, ba ya fitowa ne, bai samu hanya ba, bai ƙoshi ba, ba haka ba ne ba. In ta je Makka ko Umar ko da ta yi sati biyu tana cin abubuwa masu maiko, masu daɗi, masu abin nan, sai ga abu kuma ya sauko. To, na ba za a ce ta girma kenan ba, don ba ta daina hailan ba ne. Ko daina wata yi? قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عطاء والحكم ابن عتيبة في التي قعدت من الحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل دم كان أيش سئل عبد الله عن الكبيرة فقال توضأ وتصلي وإذا طلقت ta'taddu bil ashhuri duk mas'alan abin da yasa ake binciko shine in an sake ta da me za ta yi idda da me za ta yi idda da haila jinin da ya fito bayan shekara nawa din ko ko a'a za ta yi idda ne da watanni tun sai a dauke ta cikin warɗin da ba sa haila sai ta yi aiki da watanni kenan shine ce ta'taddu bil ashhuri ko to an gama da wannan matsalar kenan rigimar imam malik aka tambaye shi qassatul bayda aka tambaye shi game da haila yace mata sun fi kowa sanin wannan abu da girman shi da komai da fikin shi da ilimin shi yace wannan abu ne da mata suka fi kowa sanin shi dai to ka gani ko babu fi aqalli tuhuri babin da yazo na bayanin mace in ta yi haila ya ɗauke zuwa kwana nawa ne kuma hailan zai iya sake dawowa ya zama haila aƙallar tuhur kenan ko qala akhbarana muhammad bin yusuf qala qala sufyanu at-tuhuru khamsa ashra wayannan malamai sun ƙari juna ilimi ne ba su yi ijma'i kan mas'ala ɗaya ba wai suka ce tsakanin haila zuwa haila kwana goma sha biyar ne in ta yi haila ta jinin ya ɗauke ta zauna kwana goma sha biyar kuma wani jini ya zo za a ce haila ne an fahimta ta yace at-tuhuru khamsa ashra qala akhbarana al-mu'alla ibnu asad قال حدثنا أبو عوانا عن المغيرة عن إبراهيم قال يتي إذا حاضت المرأة في ش- في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث هيل مت- mace ta zo ta ce wata ɗaya ta yi haila sau uku ko kwana arba'in ta yi haila sau uku ya sake ta yana jira ya ja mata kunne sai ta yi wata uku ba haka bane ba yana da iko ya koma da ita yana zaune bayan wata ɗaya ko kwana arba'in shi ta ce ai na yi haila sau uku mana ta yi mai kenan ta gama me ta gama idda da sai ga hankalin shi kuma ya tashi yau nan za a je neman malamai ya za a yi an fahimta aw fi arba'ina lailatan thalatha hiyadin qala sai ce fa idza shahida laha shuhudul udul minan nisa'i annaha ra'at ma yuharrimu alaiha الصلاة من تموس النساء الذي هو الطمس المعروف فقد خلا أجلها إن أكسى مماتا آدلي وإن دسكي متى شيدا تيوى إيزي يوحكا كما وانا لوكا تند تفدا إنن تاي هايلا سوء أكو تاي تاي سركي تاي صلى كما تاي تاي سركي تاي صلى سيكي سي أكربا سي أدوكا أي أيكي دا وانا أم فهمتا؟ eh a wannan kuma mata matsala ce daban sai ta yi a lokacin ba haka take ba wannan kuma ya canza ai shi sa aka ce sai an samu shaidu na mata adilai waɗanda aka amince da addininsu ba aiki da shaida an fahimta? قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول أستحب الطهر خمس عشر يتي الشيك وانا قوم شابيرني سكان هيلا زوا هيلا قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال يتي جاءت امرأة إلى علي تخاسم زوجها طلقها فقالت قد حضت في شهر ثلاثة هيض wata mace ta zo tana jayayya da mijinta ya sake ta ta ce ai cikin wata ɗaya na yi haila su uku faƙala aliyun shi sayid na ali ya ce lishuraihin iqdi bainahuma shi ya ce ba shurai ka yi musu hukunci ƙala shi shurai ce ya amiral mumina wa an ta hahuna kana nan ni na isa yin fatawa qala iqdi bainahuma yace kai hukunci tsakanin su qala ya amiral mu'minina wa anta hahuna qala iqdi bainahuma qala to su uku kenan yanzu abu ya zama umurni kenan sai yace in ja'at min bitanati ahliha mimman yurda dinuhu wa amanatuhu تزعم أنها هذا ثلاث هيد تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا gaban sayyidina aliyu aka wannan fatawa yace in da kawo mutane shaidu waɗanda aka yarda da addininsu suka yi shaidan cewa eh wannan cikin wata ɗaya ta yi haila su uku kowane tsarki ta yi wanka ta yi sallah ya sake dawowa yace sai a ɗauki wannan sai a ɗauki wannan ayi aiki da shi mijin sai ya hakura kenan ta gama idda an fahimta faƙala aliyun shi sai na aliyu ce ƙalun ƙalun ka kyauta ya yi daidai ka yi daidai wa ƙalun bilisanin rum ahsanta sai na aliyu ya goyi bayan wannan fatawa ko bai goyi wannan ya ƙarfafa wannan fatawa kenan قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن wannan aya ina ma'anarta sai suka ce alhaidu kada su ɓoye haila in lokaci su faɗi gaskiya kila li abi muhammadin a taqulu bi hadha qala la aka ce za ka ɗauki wannan maganan sai ce a'a wasu ila abdullahi an hadisi shuraihin da bihi qala la aka tambaye abdullahi dangane da hadisi shuraihin da aka ce haila wata jigin wata ɗaya ai haila uku sai ce shi ba zai aiki da wannan ba wa qala sai ce salatu hiyadin fi shahri kaifa yakunu aka ce mishi zaka dauka yace a to amma sai kawo jumla yace haila su uku a cikin wata ɗaya yayi haka zai kasance to me yake tamba ba kenan ya za a yi a ce haka ya kasance to in aka samu haka ya kasance kuma fa eh sai me za a yi aiki da shi kuma za a aiki da shi ba bai ce haka ba zai taba yiwuwa ba ya ce haila su uku a wata ɗaya yaya za a yi haka ya kasance to kai kana yin hailan ne in mata da suka zo in mata da aka amince da su suka zo suka ce eh haka yana yiwuwa an yi maganarwa za a ɗauka babu to yanzu an tsakanin an yi magana kan mace ta girma ta daina haila jini ya zo mata haila ne ko istihaba aka zo tsakanin haila tsarki da haila kwana nawa ne aka ce kwana goma sha biyar wata magana kenan kuma wata magana wacce ta yi haila su uku a cikin wata ɗaya ai ba kwana goma sha biyar ba kenan eh kwana nawa to ka gani ko in ya tabbata to shikenan za a yi hukunci da shi to sai ce babu at-tuhuru kaifa huwa mace tana haila yaya za ta yaya za a ce ta yi tsarki me zai nuna ce me ke nuna cewa ta tsarkaka daga jinin haila ana fahimta قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت عمرة تي كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء أن ينظر ليلا في المغيض يتي أنا عائشة تنهى kada ku kada ku kalli auduganku ko kunzugunku a cikin dare don akwai duhu ba za ku bambance tsakanin tsarki da rashin tsarki ba watakila za ga wani abu daban ki ce kaza ne za ga wani abu daban ki ce kaza ne ki bar sai lokaci na da haske duk abin da kenan zaki ganshi yadda yake ba tamba ba kenan ko wata qulu innahu kad yakunu sufra wal qudra ai me yiwa ya zama datti ne kaman ruwan jaji haka sai ki ce haila ne ko ki ce ba haila bane a bar komai ya fito fili tukunna an fahimta fata wannan na aisha kenan ko قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد عن مولاة عن مولاة أمرة قالت كانت أمرة تأمر النساء ألا يغتسلن حتى تخرج القطنة بيضاء أمرة تناتي ماتا آآ كذا كي وانكاز أركي سيك audugan ya fito fari ba wani abu a ciki to shi ne kuyin tsarki ke nan ƙwala akwararra muhammad bin yusuf ƙala ƙala sufiyanu sufiyanu kuma ya ce ga hukunci da shi ma ya faɗa dangane da mace tana cikin haila sai ta ga wani abu kamar jini-jini kamar datti haka kamar ɗarwayen nama kamar menene da menene mai hukuncinsa sai suka ce in cikin kwanakin hailarta ne wannan haila ne amma in ta tsarkaka ta fara sallah wannan abin ya zo ba a daukan shi komai qala sufyanu al-qudratu was-sufratu fi ayyam al-hayd haydun an fahimta wa kullu shay'in ra'atuhu بعد أيام الحيض من دم أو قدرة أو صفرة فهي مستهاضة duk abin da za ta gani bayan ta tsarkaka jini ne ta gani ko datti ne ko ruwan kaza kaza ne ko ruwan menene wannan shine istihaba kenan tunda ta tsarkaka tana da lokacin da take tsarkaka ta tsarkaka to abin da ya biyo baya ba zai zama haila ba zai zama istihaba ne an fahimta su'ila abdullahi ta'khudhu bi qawli sufyana qala na'am zaka dauki wannan magana kai yake da shi ce eh me ko zai hana qala akhbarana ya ala am muhammad bin ishaq an abdullah bin abi bakr an sahibatihi fatima binti muhammad wa kanat fi hijrati amra qalat tace أرسلت امرأة من قريش إلى عمرو بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها هل ترى إذا لم ترى المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت تجي أجينا أو أنت أنونا ما تغني ga wannan abin da ta gani wannan yana nuna tsarki ne ko har yanzu da sauran magana hal tara idza lam tara al mar'atu min al haidati illa hadha sai aka duba aka aka duba auduga ba jini bane wani abu ne kaman datti haka kaman fasifasi haka kaman ruwan daurayin nama to wannan yana nuna ta tsarkake kenan ko bata tsarkaka ba fa qalat la hatta tara al bayada khalisan tace a sai audugan ya fito fari fas ba wani abu tare da shi to shi ke nuna cewa an tsarkaka kenan ko ta ce wayannan duk fatawoyi ne na ba abinda aka yi ijma'i akai an fahimta abinda yake kawo wayannan matsalolin duka shine suka ce alwanud dam asalin jini kalansa jaji an fahimta jinin haila kenan to yakan fito in lokacin da zai fito in wani abu baki-baki ya rinjaye shi zai fito baki awul humra ko ja awul sufra ko mai kamar ruwan kwai al-kudra za a gan shi kamar ruwan datti kamar ruwan kasa-kasa kamar an wanke nama wannan jajen ruwan za a gan shi ba ja ba shi kuma ba fari bas ba al-kudra a tariba da kamar kasa al-kudra asalin jini aka ce kalar shi ja ne amma lokacin da zai fito in wani abu ya rinjaye shi ba jan za ka gani ba abin da ya rinjaye shi shi za ka gani abin da ya rinjaye shi shi za ka gani no inda yake fitowa ɗin waje ne da yake ɗanyen waje da'iman yana matse yana mai da menene komai na iya faruwa to sai ka ga abin da ya rinjaye shi zai fito an fahimta? kisa suka ce kalolin da ke fitowa guda shida ne as-sawad al-humra as-sufra al-kudra al-khudra al-tariba قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة أن أسماء قالت أن كربونا قرنا أسماء تتي كنا نكون في حجرها فكانت إهدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي تتي منا تارد إتا سيد أيمو تيهيلا تيسركي تيوانكا تيصلى ثم تنكسها السفرة اليسيرة تنكسها أي ترجع إلى أي تعود إليها as-sufratu al-yasira sai ga wani abu kaman fasifasi kaman jaja ba ba jini bane ba ba ja ne haka da jini ba fata amurna an na tazila salata hatta la nara illa al-bayada khalisan sai da ce a kaga ku dakatar da sallah sai in kun ga audugar ya fito fari fas me kalan auduga farace auduga farace ko auduga fara ce ko to sai in audugan ta fito fara fas to sa'an nan za ku yi sallah amma matukan audugan tana tare da wani abu kamar jaja kamar ruwan kasa kamar ruwan menene a wajen wannan fatawar ba za ku yi sallah ba قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالت عن كربودة سيدنا عطاء الله يكرم سيدايتي الكدرة والصفرة في أيام الحيض بمنزلة الحيض wa'annan abubuwan da ke fitowa kamar datti kamar ruwan kasa kamar baja ba in a cikin kwanakin hailanta ne ana ɗauka haila ne tana haila kwana bakwai ko kwana biyar ko da fara ba a cika wannan kwanakin ba sai jini ja ya daina fitowa sai waɗannan abubuwa aka ce duk haila ake ɗaukar su to ta gama hailanta ta yi wanka tana sallah sai kuma ta ga waɗannan abubuwa suna fitowa suka ce al-qudratu was-sufaratu zamanul haidhi haidun wa zamanut tuhuru tahara shi kenan qala akhbarana zaid ibn yahya ibn ubayd al-dimashqi an muhammad ibn rashid an sulaiman ibn musa an ata ibn abi rabah an aisha annaha qalat idza ra'at ad-dama faltumsik an as-salati hatta tara at-tuhra abyada kal-qassa in ta ga jini sai ta daina sallah har sai ta ga tsarki abyada kal qassa sai ta ga abin audugan ta fito fara kal qassatil bayda al qassa aka ta mai malik yace mata su suka fi sanin al qassa don su suke mu'amala da shi thumma tartasilu wa tusalli sa'annan ta yi wanka sai ta yi sallah قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عامر الأحول قال كان الحسن لا يقد السفرة والقدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا الحسن بايا غنو القدرة والسفرة ولا مثل غسالة اللحم كمان abin da zai fito ga audugan ta fito da wani abu kaman ruwan daurayin nama da aka wanke nama ruwan ya yake ba zai fari ba shi kuma ba ja bane yace wannan duk ba komai bane ba za su hana sallah ba شيكينا قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن أولي عن أيوب عن محمد عن أم أتية قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا أم أتية ببما لما تشكي صحابي سكتي منكسا شيبا ما أوكا القدرة والسفرة ونعب باين أيلاك أم فهمت أن مسألة مسألة لي قد أكتنا نمفت التوراة babu wani babi alkudratu idza kanat ba'da alhayd ruwan da yake kaman datti alkudra wa sufra in suka zamo bayan ta gama hailanta ta yi wanka tana sallah sai ta ga wannan abin kuma ya fito to me za ta ɗauki wannan abin قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا مؤتمر عن أبيه عن الحسن في المرأة تردم في أيام طهرها اتمتي تجني أتكن كوانكن تكيد صركي قال أرى أن تغتسل وتصلي اتي إنا غنين تيوان كانت تيصلى جنين ديتو أكا حكا باهيلا بنيكي نقو وقال ابن سيرين لم يكونوا يرون بالقدرة والسفرة بأسا Muhammad bin Sirina ya ce ba sa ɗaukan alkudratu wa sufra wani abu ne bayan mace ta yi tsarki. Kala akbarana Muhammad bin Yusuf, kala haddasana Isra'ilu, an Abdul'ala, an Muhammad bin Hanafiya, fil mar'ati tara sufurata ba da tsuhuri, bayan ta yi tsarki sai ta ga wannan as-sufra. Kala tilka tariya, taghsiluhu wa tawadda'u wa tusalli. shi ake ce ma attariya sai ta wanke abinta ta yi wanka ta yi sallah babu abin da zai hana ta yin ibadanta wattariyatu ma tarahu almar'atu ba'da alhayd wal iktisal minhu min alqudra abinda ake ce ma attariya shine bayan mace ta yi tsarki sai ta ga wani abu kaman datti haka ya fito yace ba zai hana ba ta je ta yi sallar ta tunda ba cikin kwanakin hailanta bane قال أخبرنا أبو نعيم وحجاج عن حماد بن سلمة عن يونس وهميد عن الحسن قال ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور yace attariya din nan bayan ta yi wanka in ya fito ba ba komai ta ci gaba da ibadanta qala abdullahi attariyatu as-sufratu wal kudura abinda ake ce ma attariya wannan abu datti da ke fitowa cikin mahaifar cikin mahaifar mace bayan ta yi tsarki ta ba ba lokacin hailanta bane abin da ake dauka ba lokacin hailanta bane ko lokacin hailanta ne me me ake yaushe ake daukan wannan kowanne wata za ta yi haila kwana bakwai ko kwana biyar da kwana ɗaya zuwa biyar ɗin ko kwana bakwai su ne me kwanakin hailanta kafin suna wucewa ta fita cikin kwanakin hailar da ta shiga cikin kwanakin tsarki abin da ke nufi ke قال حدثنا حجاج وعفان قال حدثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال سيدنا علي الله إكرم سيداتي إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي bayan ta yi tsarki da kwara ɗaya ko biyu shi ta ga wannan abubuwan ta ci ta yi wanka ta ci gaba da sallanta ba haila ba ne قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء قال ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور ما أنت أي وقت أنا هيلا وانا أبين يفتو شيء كنا أنت شيء بعد إبادة أنت شيء كنا قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة أم عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت اتتفق دون أنونا كيما مغاننتا aka ce tana cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kunna la na'taddu bil qudrati was sufrati ba'da al ghusl shay'a tana haila kwana uku ko kwana biyar ko kwana bakwai ko kwana tara kwanakin na cika ya dauke ta yi wanka ta fara sallah sai kuma waɗannan abubuwa suka fito waka ce ba komai bane ta ci gaba da ibadarta ana fahimta wayan abin yana wahal da mata fa in ta je kuma ta tambaya malamai sai su kara ruɗa ta wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza ka san yanzu ilimi yayi yawa ko ilimi yayi yawa malamai sun yi yawa ko menene da da ba za ba inda za ka samu ilimi sai cikin littafi wajen malami na tsantsi mai tsoron Allah ta yanzu ko ina ana zubo ilimi ne kowa kuma malami ne haka sai darajar kwarjinin ilimin ya fita sai kwarjinin ilimin ya fita saboda za ka gani ne an sako an saka wane ne mai shi fasiki ne natsatse ne wane ne mai shi da kyakkyawan niyya yayi ko da mummunan manufa wane ne mai shi me yake nufi shi kansa yana da dubba za a gashi nan dai sai ga ana ta kwararo su ana ta zubowa kowa ya kabu da nan kabu da nan ka kama gani kenan iri iri ya meye mafita to ka ce je makaranta ya ce makarantu su ma suna na an bude su da yawa kamar wayannan kafofin wasu labarai da abubuwa ɗin wani su ma makarantu yanzu suna nan da yawa kowa bude makaranta yake yi kowa wa'azi yake yi kowa tafsiri yake yi kowa ya zama malamin hadisi kowa ya zama malamin fikihu ya ce me eh malamin da ya me yanzu sunan fa ta shiga wahala fa yanzu sunan kanta ta shiga wahala an shaƙe ta sunan kanta an shaƙe ta yanzu ta shiga wahala laisa fi tariyati ba da al-musuli illa tuhur ko mun karanta wannan eh ba mu karanta ba eh qala قال أخبرنا حجاج أليس كذلك قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن أم هذيل عن هذيل عن أم أطية رضي الله عنها وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا لا نعتد بالقدرة والصفرة بعد الغسل شيئا قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال يتي إذا رأت الحائض دما عبيتا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم بعد ذلك مستحاضة kaga wata mas'ala da aka kawo shine shine istizhar kenan idza ra'at al-ha'idu daman abitan in mai haila ta ga jini abit ja sosai wannan tabbas jinin haila ne ba'da al-ghusli bi yawmin aw yawmayn bayan ta yi tsarki ta yi wanka da kwana ɗaya ko kwana biyu fa innaha tumsiku an salati yawman sai ta dakatar da sallah kwana ɗaya ne ɗaya thumma hiya ba'da zalika mustahabatu sa'an nan bayan ta dakatar da sallah kwana ɗaya ɗin jinin na zuwa sai a ce mustahaba to ina amfanin dakatar da sallah kwana ɗaya ɗin ina amfaninsa kenan tun da hukunci bai canza ba ko eh eh saboda mai kai ka fahimci haka قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي الله يكرم سيدنا يتي إذا تطهرت المرأة من الحيض mace ta tsarkaka daga haila sun mara'at ba'da tuhuri ma ya ribuha bayan ta yi tsarki kuma sai ta ga wani abu na kawo mata kokwanto ta ga shi ba jihad ba jini ne ja ba gashi nan kamar datti kamar ruwan kasa kasa kamar ruwan menene da menene wa'annan kaloli da muka faɗa guda shida fa innaha fa inna ma hiya raqdatun min ash-shaytani fi rahimi ai shaitan ne yake harba mata wannan cikin jini fa idza ra'at mithla ru'af aw qatrat ad-dami aw ghusalat al-lahmi tawadda'at wudu'aha lis-salati in ta ga jini kaman jinin habu ko ko qatrat ad-dami ko digan jini aw ghusalat al-lahmi ko kaman ruwan wanke nama tawadda'at wudu'aha lis-salati tayi alwalanta tayi sallah thumma tusalli fa in kana ad-damu abitan alladhi la khafa'a bihi faltada'u sala in jinin ja ne wanda ba a shakka cewa wannan jinin haila ne to shi ta dakatar da sallah qala abu muhammadin sami'tu yazid ibn haruna yaqulu idza kana ayyamul mar'ati sab'atan in mace tana haila kwana bakwai fara'at tuhura bayadan sai ta ga tsarki far auduga ta fito fara fatazawwajat sai ta je sai ta ce ai iddata ta cika sai ta je ta yi aure sun mar'ati dama ma bai na hawa bai na al'ashiri fannikahu ja'izun sahihu malamai su abin da suke bincika ba kai inda hankalinka bai kai ba ne ya gana ganin ai haila wana kaza akwai hukunci da ke rataye da shi in ba ta gama haila ba ta yi aure fa aure ya yi bai yi ba in ta gama haila ta yi aurenta aure ya yi ko bai yi ba to yaushe yaya za a yi a tabbatar da ta gama haila shi ne wannan magagani da fannika hujja izu sahihul kuma ya halatta kuma ya inganta fa in ra'atu tura juna sab'i fatazawwajat to kwanakin ta bakwai ne take haila sai ta ga ta tsarkaka kafin kwana bakwai ne kwanaki bakwai su cika sun mar'ati dama fala ya juzu wa huwa haidu an gane ban majin tsakanin wannan da wancan ku me aka fahimta ba zance mijinta ba ne ba fa zance hukuncin shari'a ne eh kwanaki kaɗan zuwa yaushe to kwana ɗaya ko kwana biyu to in kwanakinta bakon sun cika ne ta ga tsarki ɗin ta je ta yi aure sai bayan kwana ɗaya ko biyu sai wani kuma jinin ya zo eh to ta zama mai kenan istihaba inda abinda malamai ke bincike ko tunanin ba zai kai nan ba an fahimta me ke inganta aure cikar idda me ke inganta aure ya ce me to me ya ake ya cikar idda yake eh ta yi tsarki daga haila yaushe za a ɗauka tsarki ne daga haila kwanaki bakwai take da ta yi kwana shida sai ta yi tsarki sai bayan kwana bakwai kuma ko takwas sai sake dawowa sai a ɗauke shi tsarki ne amma sai da ta yi kwana bakwai ɗin ta tsarkaka lokacinta ya cika ta yi ta yi aure ta koko tana nan dai sai bayan kwana ɗaya kuma ko biyu sai jini aka ce ba komai fiqhun kenan aiki من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ايه الله da ba wada da wajen ka ne yanzu ya zama wada mace da take mai so nawa eh ya ce mai hukuncinta tana jini so daya a shekara ba hukuncinta ya tambaya ba eh malikiya suka ce ba za ta tsarkaka ba sai jini sai ya cika shekara ɗaya ta yi jini shekara ɗaya eh ba jini aka ce aiko jini uku ko tsarki uku a cikin shekara tana tana jini so ɗaya sai ta shekara nawa وسئل عبد الله تقول به قال نعم قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك وإن مسألة لي ما لم يسنى ana wayan suna ganin malikiya suna sun matsanta a wajen irin waɗannan abubuwa yanzu akwai matsaloli da suke faruwa ana iya caccanza waɗannan tsarin baki ɗaya eh so ɗaya take haila a cikin shekara sai a je a samu likita a tambaye shi me ya faru an fahimta? eh? sai ya yi to in yana da mata nawa hudu sai ya saki daya in ya saki daya saki nawa a a ku bar shi zai fahimci gwarancin shi da kanshi a kace sakin da ba kome mutum yana da mata hudu she saki daya she sauranawa yanzu yana da kujera daya amma ba shi da iko ya kara aure sai wannan in ta cika iddanta shine sai sai to ita kuma ba ta yin jini cikin shekara su su daya she su daya mana zai zaura shekara uku kenan tukun ya kara aure an fahimta ya zai in saki ɗaya ne sai ta gama idda in saki uku ne fa ba na timinu ba ba kana abin to saki ɗaya da sai ta gama iddan tukun ya samu daman da ya aure din shartun ne fi siha ko kuwa ba shartun ne fi siha ba saboda sharaɗi ya kasu kashi biyu akwai shartun mu'assirun fi almashru akwai shartun la yu'assiru fil mashru الشرط المؤثر في المشروط tsarki sharaɗi ne cikin ingancin sallah in babu tsarki in aka yi sallah sallah ba ta yi ba ba haka bane ba amma akwai wayansu abubuwan da sharaɗin in kai laifi kai amma abin da aka yayi manzo Allah ya hana la ya bi ba kuma la bai ahad ai ciniki an gama an sallama sai kai ka zo ka biya kaje ka saya ka biya kai daidai ko kai laifi cinikin yayi ko bai ba eh baji ba a sai ya tuba mana akwai sharaɗin da ke da tasiri a cikin mashurut akwai sharaɗin da ba shi da tasiri a cikin mashurut an fahimta sai kan wanda ya sharaɗin an hana ce kada ya nemi aure cikin neman auren wani ya nemi auren an yadda an yi samu rukuni an yi ko menene aka ce bai halatta wani ya shiga ba ko sai wani je ya shiga ya kasa wannan ya auri matar ya yi daidai ya yi saba ma shari'a yana da mai daura auren da aka yi aure ya yi ko bai ba eh na me a ɗaya masa bularan duba wasu ake masa sharaɗi ya mabu shari'a ce a daina wasanni a cikin shari'a a'a tuwa ya ce mata hudu kada yake cin gado a to shi kenan tun da ya sake ta saki daya aka ce sai ta gama idda ko in ya je ya yi kullawar auren ya tabbatar da wannan ya gama da ita ke ya tabbatar da wannan babu ita ke ba maganan ta ke eh a ba za ta shiga gado a gashi na yayi mata ta hudu ita ta fita cikin lissafi ke aka ce ma yana daura aure sai a ce yayi laifi da bai jira wannan ta gama ba amma auren yayi ko bai yi ba to yana daura aure ya nuna cewa ya nesa ta wancan kenan ba shi ba ta ba ta ba shi tafiyarsa da me? tun da ya yi aure ba? amma zai dawo da ita ba ko ta gama idda ko ba ta gama idda ba ba haka ba ne ba? ai me? walakin kunu rabbaniyina بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون مسألة تنا da wahala sai wanda ya samu kanshi a ciki inda mas'alar take shine in ya riga ya sake ta saki daya mutum ya saki matar saki uku shikenan bai kare ba sai ya sake ta saki daya ta je ta fara idda zai je kuma ce ya sake ta kuma sake ta biyu eh eh akwai bid'a yayi bid'a amma hukunci yayi ko bai yi ba ah shine abin da shine suka ce ba a bin saki da saki ya sake ta saki daya sai ta yi idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku ta yi na daya kafin na biyu ko zai ce na sake ki ya yi ko bai yi ba akwai da suka ce bai yi ba ba abin saki da suke ce yana so ya ce na dawo da ke to sa'an nan na saki ta dawo kuma to shi ya sake ta sake biyu ko an fahimta amma ya sake ta saki daya kuma ga matan shi uku sai ga kuma wata kyakkyawa yana so ya aure ta in kuma ya tsaya a bar ya huce a bar ya huce to shi ke da zaje to malam abinci kuma tsadan in an auren ya yi ko bai yi ba zai ga malamai duk sun ce in yayi yayi haramun bai ingan bai dai in yayi yayi haramun amma ba za su ce auren bai yi ba ko fasidi ne ko batili auren yayi amma yayi laifi laifi kuma me maganin su kace waye magana eh iji ibrahim ko me ya maganin laifi da tuba ya istighfari amma aure ya yi ko bai yi ba eh me yakan faru haka yakan faru ba mutane haka ya sake ta yana ganin ba zai so ya yi mata saki uku ba mai yiwa ya dawo da ita sai ya je ya samu kuma wace tafita tafita kyau tafita kwantar mishi da hankali mai da mai ta kwanta mishi a rai kuma sai ga ya fitinu da ita a lokaci sai je ce ke sakin nan ɗaya na mai da shi uku ai ba shi da iko sai ya dawo da ita tukun ya saki ya saki uku a wani ala kaulin kenan to sai zai ya auren ya auri wannan da ya fitinu da ita wannan kuma tana zaune to da zaran ya auri ya ɗaura aure da wancan ya tabbatar da cewa ya gama da wannan kenan ba ta karkashin igiyarsa ko da ɗaya ko da biyu ko da uku tun da ko aure ya yi to wannan ita ce matarsa ta hudu wancan ta fita cikin lissafi kenan sai dai mai yayi ya yi laifi da bai jira ta gama idda ba kuma bai sake ta uku ba ya zai ya sake ta uku waɗanda suka ce ba a bin saki da saki to ai sun tun hana shi ya je ya sake ta kuma kenan shi kuma ya zauna har wata sai ta gama wata uku wani zai aure wancan matar ya gamar ba ta yi mai ba ai bai gani ba ta yi ba to ja ta yi ta yi a ta yi ai fardan kenan in ba ta yi ba in ta yi kuma fa in ta yi fa matsala ce mai wahala mutane suna fadawa a cikin wannan suna fadawa yasa yanzu za ka yi kai ukun ko kai daya kaga wata kyakkyawan to ya za ka yi yana da wahala ce to sai za mu shirya da ke sai bayan wata uku ko zan mu ɗaura aure to kana zaune shi ne aka ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani wani kuma ya zo ya ganta ya ce a sati mai zuwa shi mu ɗaura aure sai ta jira ka kasan mace tana zamowa fitina a wajen namiji fitina ce sosai a wajen namiji namiji ba shi da abin da yake tarar shi hankali yake zama shi fitina kamar mace haka Allah ya doro haka Allah ya kaddara an fahimta saboda mace ita ce mace zaka ce me farkon kyau ma a cikin mace eh mace sunanta mace shine farkon fitina wajen namiji kafin ta zama fara ce baka ce doguwa me duk wani abu zai zo daga bayan me mace duk ba namiji yake bukata ba namiji ba ya mishi kyau mace kasance ta mace shine farkon fitina a wajen namiji farkon kyau kenan قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في المرأة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة سيدنا علي مجتمعي هيلا تقوانا شدني كوانا بكوي أيام ثم ترى ثم ترى قدرة أو صفرة أو ترى القطرة sai ta ga digon jini ko kuwa wannan sufura da kudura ɗin nan awul qatrataini min ad-dami anna zalika batilun la yadquha shay'un wannan duk baya hana ta yin sallanta ba abin da sai mata bana akan wannan fatawar Imam Ali in mace iddar ta din kwanakin ta ya cika shikenan sai ta yi wanka ta yi sallah duk abin da ya zo daga baya ne istihawa au da mufasadin ko قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض ثم ترى الصفرة قال توضأ وتنضه تاغم هايلا تتأي وانكا كما شيء تغب كدرة كو صفرة إيش شيء توانك وجن تيأل ولا تجي تيصلنت قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة an afa ya ce mace mai istihada qala tada'u salata fi quruniha zalika yawman aw yawmayn thumma taghtasilu za ta rakatar da sallah a kwanakin da take haila fa idza kana inda al-ula nazarat fa in kanat tariya tawadda'at a ƙarasa? akwai matsala ne ba ta son akwai matsala ba ta bukatar gaggawa kun fahimci abin da yake fada? kun fahimci abin da alarama yake fada? ba ku fahimce shi a ba ku fahimce shi ba da ya aure ta hudu din aka ce ai daura aure kulla aure da wannan yana nuna ya gama da wancan kenan to in ba su shirya ba da wancan ta fita zai iya dawowa da matan shi tunda bata gama haila idda ba eh saboda me zai iya dawowa da ita kuma zai iya ba saboda me zai iya dawowa kuma zai iya ba saboda me iddarsa ce ai a'a iddarta ce ko iddarsa iddarsa ce kasancewan ya daura aure da wancan ya saryantar da wannan haƙƙi eh saboda ai sai ta gama idda idda ce ta tsare ta ai yanzu ba shi ba ai bata gama idda ba bata gama idda ba sai ta yi tsarki uku ko jini uku ko wata uku sa'annan ta samu daman yin aure ba haka bane ba Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم